ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة شعبان hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da tara ga watan hudu shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka da ke wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wannan kuma shine darasi na biyar a cikin wannan littafi darasin da ya gabata dai kusan mun tattauna ne game da abin nan wato lokacin da ya kamata a daina cin abinci shine lokacin ketowar alfujir inda malam ya ce alfujir ɗin kala biyu ne akwai alfajiru alkazib akwai kuma alfajiru sadiq wanda a kansa muka yi ta bayanin wanne ne shi alfujir din na gaske wanne ne kuma alfujir wanda yake na ƙarya sannan muka karanta wata matsala idan ya zamana alfujir ya keto mutum bai san ya keto ɗin ba ko kuma lokacin bai riga ya gama buɗe baki ba to ya ƙarasa cin abin da yake ci ko shan abin da yake sha sannan sai kuma ya ci gaba da azumi sannan mun tattauna game da lokacin da kuma ake ajiye azumi shine thumma atimmu siyam ila layl da aka ta zarar kwayar rana ta buya rana ta riga ta fadi to lokacin bude baki yayi mun tattauna akan wata mas'ala kuma ta yin amfani da wato alatul falakiya alhadithiya ko kuma alistimsaku bi taqawimil munajimin to mun dan tattauna satin da ya wuce to bayan tattaunawa tamu na sake bincika matsalar gaskiya abinda na sake samun bayani a kai shine su alatul falakiya waɗanda za su taimaka wajen ganin wata ɗin malamai sun yadda za a iya amfani da su alatul falakiya alhadifiya kamar abubuwa na'urori da za su kara wa abu su kara masa girma saboda ido ya iya ganinsa tun da har lokacin da ba a amfani da alatul falakiyan akan hau tsauni ko a hau tudu don a hango to kaga yanzu sai zamanto ga wata ala wadda ba sai an hau tudu ba daga inda mutum yake in an haska ta za ta kara zuko abin ido ya iya ganinsa wayannan babu matsala a kansu don haka alatul falakiya ana iya yin amfani da su don su taimaka wa gani amma abinda ni muke so mu fito da shi shine kar ya zamanto ba a amfani da wata hanya sai su amma su ma suka ce idan an samu amintattun masana wayanda suka samar da wani ilimi da bincike da ya nuna cewa wayannan alatul falakiya din ba a samun kuskure a kansu to za a iya yin izina da su a amfani da su wajen ainihin wato gane ganin watan ko kuma gane alfujir ya keto ko wani abu mai kama da haka haka takawim su ma auna auna da gwaje-gwaje in dai daga amintattun malamai ne aka samu wannan ilimin na an auna cewa rana tana fitowa lokaci kaza ko tana faduwa lokaci kaza an gwada da irin agogo mintuna ko kuma an fitar da wani application wanda masana kuma waɗanda suke amintattu suka fitar malamai sun ce ana iya yin amfani da wannan kuma dama a karatunmu abinda malam ya ce kar a kallafa wa kai cewa lalle sai an yi amfani wajen ganin jaririn wata da wannan ainihin alatun falakiya din to in an yi amfani da su din idan kenan mutum ya ga wata da idan da ke fuskarsa shi kenan ya yi ba sai ya tsaya jiran alatul falakiya idan kuma alatul falakiya sai ta gano jaririn wata ita ma da ya ido ne yake leƙawa ya gano ta to sai suka ce wannan alatul falakiyan za a iya amfani da ita domin ta taimaka wa ido wajen gano abin da ya yi masa nisa da yawa ba zai iya ganowa ba wannan na'urar sai ta taimaka masa ya gani za a iya amfani da shi ina fata gane satin da ya wuce mun dan tattauna mun kuntuna akan mas'aloli waɗanda suka shafi alatul falakiya da taqawimul munajjimin to abinda karshe khulasatul qawl su Sheikh Muhammad ibn Baz su Sheikh Usaimin sun yi magana akan wayannan da manyan malamai da zaga sun yi maganganu game da alatul falakiya da haka in dai za su taimaka wa abinda ke hannunmu na ilimi da sauƙaƙa mana babu laifi a iya ɗaukan su a yi amfani da su don su taimaka su kuma sauƙaƙa abinda muke da shi na ilimi ina fata an fahimta wannan shi ne ɗan ƙarin bayanin da nake so na yi kafin mu ɗora karatu insha Allah amin ali قال المؤلف مؤلفان رحمهما الله السحور sai kuma abin da ya shafi sahur hikmatuhu mecece hikimar da ta sa aka shar'anta yin sahur faradallahu alaina siyam Allah ya farlanta mana azumi kama katabahu alal ladina min qablina kaman yanda ya wajabta shi ga waɗanda suka gabace mu min ahlil kitab daga ahlul kitab cikin ainihin wato yahudu da nasara ba mu kaɗai muka fara yin azumi ba yahudu da nasara su ma an farlanta musu kafin mu qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikumus siyam an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kaman yanda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun dan ku samu takawa fa kana alwaqtu wal hukmu ala wafqi ma kutiba ala ahli alkitab sai ya kasance alwaqtu lokacin wal hukmu da hukuncin ala wafqi ma kutiba ala ahli alkitab yayi daidai da irin yanda aka wajabta wa ahli alkitab irin lokacin da aka ce daga faduwar rana zuwa kaza da hukunce-hukuncen duk da aka abin nan su ma haka aka shar'anta musu Allah ya akulu wala ya shirabu shine kada su ci kada su sha wala yankahu ko wala yunkihu ko yankahu ka kuma su yi ainihin wato jima'i ba'dan nawm bayan sun riga sun kwanta bacci ai idza nama ahaduhum su ma haka hukuncin yake idan ɗaya daga cikin su yayi bacci lam ya ta'am bai riga ya yi buɗe baki ba dab da buɗe baki sai ya bacci to hattan lailatul ƙabila to hattan lailatul ƙabila ba zai ci abinci ba har sai kuma wani daren kamar yadda muka karanta cewa mu ma farko a musuluncin haka ne in mutum ya kuskura dab da magariba ya yi bacci to ba shi ba buɗe baki sai kuma gobe da yamma ai mun karanta mun karanta hadithin abin nan ko kai adibi ne a ba adibi ne hatibi abin nan kais bi abinan ibn sirma siru abinan akwai wani sahabi da muka karanta abinan dinsa can baya an fahimta to wannan wanda wanda ya kwadago ya gaji kuma ya zo matarsa kafin ta kama abin buɗe baki bacci ya ɗauke shi shikenan ta zuwa tana zuwa ta ce haibatan lak ko da haka sai ya saɓe da azumi washe gari rana ta take kawai sai ya faɗi ya suma shine sai aka saukar da sassauci ko to su ma ahlul kitabu haka mas'alar take hukuncin da lokacin da iri ɗaya ne wa kutiba zalika alal muslimina haka kuma aka wajabtawa musulmi kama bayyana alifan kamar yadda muka yi bayani a baya falamma nusikha yayin da aka shafe wancan hukunci amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sahur to sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu dinga yin sahur tafriƙan baina saumina wa saumi ahlul kitab dan bambantawa tsakanin azumin mu musulmai da azumin ahlul kitab in ba haka ba duk abin sai ya haɗe suna azumi muna azumi kuma ba bambanci kuma ko da yaushe mu shari'ar musulunci ko sunnar annabi tana nuna mana mu bambanta da su su daban mu daban to idan ya zamanto suna azumi irin namu lokacin iri ɗaya ne to idan suna azumi muna azumi ba za a iya gane azumin mu da nasu ba to amma su tun daga wani abu da ba sa yi musu aka sunanta mana shine akalatu sahur an amr bin al-as radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace faslu baina faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab akalatu sahar wato abin da ya bambanta tsakanin azumin mu da kuma ainihin wato azumin ahlul kitab akalatu sahar shine abincin sahur su kenan ahlul kitab ba sa sahur yahudu da nasara an shar'anta musu azumi amma babu saura a ciki mu sai muka bambanta da su mu idan asuba ta yi ka alfujir kan alfujir yake to akwai sahur za mu ci abincin sahur sannan kuma mu ɗauki azumi na gaba fada'ilu falalar sahur as-sahur baraka as-sahur barakatun wato sahur albarka ne an salman radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce albarakatu fi talatatin albarka tana cikin abubuwa guda uku aljama'atu jama'a duk inda taron jama'a yake albarka tana gudu in sallah ce a cikin jam'i ta muka kai kadai salatul jama'ati afdalu min salatul fadl bi 27 daraja ko jam'in sallah ma na mutane da yawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce jam'in da aka yi ko ko biyo bai kai tsarki da cikar jam'in da kuka ku uku ba wanda kuka yi ku hudu bai kai wanda kuka yi ku uku bai kai wanda aka yi ku hudu ba wanda aka yi hudu bai kai na mutum biyar ba abin da ya fi yawa to shi ya fi falala da hakan an cika masallaci wajen jam'i to ya fi falala haka da haka akwai albarka a cikin jama'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kakka dinga warewa kai kadai fa inna ma ta'kulu dhi'b alqasiya wa tharid da kuma akwai albarka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tsarid tsarid fate-fate saboda shi tsarid haɗaka ne na abinci abinci ne wanda ake haɗa shi da gurasa da nama da miya sai wato tsarid abinci ne wanda ba guda ɗaya ba kamar ka ce doya da kwaɗo yawwa ko kwado amma kwadaye yawanci na ganyaye ne an ce kwado ganye ko eh amma aka hada doya da, da, da wake ana irin wannan combination din kuma yana rike ciki ko sai a yi ta shan ruwa na'am shinkafa da wake a ai shi kuma za ga yanayinsa ba kamar mun yanayin fate ba ne an fahimta eh dan na yi tunanin abinda amma dai tsarid sun ce wani, wani combination ne na nama da gurasa da miya aka ake cakuɗa suna fatan wake a in an ce na wake da doya shi wannan wanda muke so mu karanta a tsarit shi ne shi kuma haɗawa ake yi da alhubs da allaham da marak waɗannan haɗakar su ne suka ba da tsarit an fahimta ko da aka na'am kama alala to ban san yadda dai ni kawai sai nake ganin abincin lar a wato ɗazu har duba na yi ba shi kaɗai ba ne sun ce akwai na doya akwai na kaza in ka duba ko sacin kai za a ga hotunan da suke bayarwa haɗe-haɗen abinci ne kuma kowanne sai ga yayi kama da face-face ana yi yanka abubuwa da haka da haka shi sa na ce face amma dai abinci ne wanda aka haɗa waɗannan da haka akwai albarka a cikinsa wasu sahur da kuma sahur ma'ana akwai albarka a cikin sahur shine mahallu shahid an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allah ja'ala albarakata fi sahur wal kayl an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin sahur da haka ka ce kai ai baka yin sahur kawai daga ka ci in dai ka gama cin abincin daren ka kawai sabiya kake ka rasa albarka mai tarin yawa kuma ka rabu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka dinga yin sahur ko da ka kurɓi ruwa ne wani zai ce cikin sa ya lalace yake ba ce akai sai ka ci abincin da zai lalata ma ciki ba walkail Allah ya sanya albarka a cikin sahur walkail da awo Allah ya sanya albarka cikin awo awo ka zama ma'auni ko ka dinga sana'ar awo akwai albarka a cikin ta an abdullahi bin al-harith ar-rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qal an karbo daga abdullahi bin al-harith daga wani mutum cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dakhaltu ala annabi sallallahu alaihi wasallam huwa yatasahhar wannan sahabin ya ce ya shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sahur faqal sai manzan Allah ya ce da shi innaha barakatun a'atakumullahu iyyaha wannan abincin na sahur da kake ganin sa abinci ne mai albarka da Allah madaukakin sarki ya baku shi fala ta da'uhu kar ku kuskura ku bashi albarka ce da haka akwai tabewa cikin rashin riko da sahur manzo Allah ya ce albarka ce Allah ta'ala ya baku kyauta da haka kar ku bar sahur lalle in dai ba makara mutum ya tashi a lokacin da lalle ba yanda zai yi sahur ba to kada mutum ya kiyin sahur wanda cikin su yake tabuwa ya duba wani abu da kamar yadda zai ma gaya mana wasu nau'o'in abinci cikan da ba sa kamar dabino dan an ma fi son kai sahur da dabino in ba za ka iya ba ka samu ko da ruwa ce makwarwa ɗaya biyu uku ka yi shi kenan ya zama sahur ka bambance tsakanin jiya da yau an fahimta wa kaunin sahur barakatun kasantuwar sahur barakatan akwai albarka zahirun wannan abu ne a fili li'anna huttiba'un lissunna domin a cikin yin sahur akwai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga a cikin bin sunna akwai albarka a ce kayi ko iya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai albarka sama da wannan to shi sa sai malai yake cewa kasantuwar sahur ko abincin sahur ya zama mai albarka wannan ai abu ne a fili li'annahu ittiba'un lis-sunna saboda koyi ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan sannan na biyu wa yuqawwi ala siyam yana ƙara ƙarfi ga ga yin azumi wato yana ɗan ba da wato sinadari na wato abin nan kuzari ga shi mai azumin zuwa wani lokaci wayan shiɗin ragaba sannan yana sanya nishaɗi wajen kwaɗayi filizdiyadi minhu na ƙaruwar ko maimaituwarsa ma'ana za ka ji kana so ka kuma yin azumi kayi yanzu ka ɗan sha wahala kuma da sai aka ce can kuma bayan kayi buɗe baki can kuma dare ka ɗan sake ɗaukan azumin aƙalla kan ka ji ka fara jin yunwa ta sosai da sosai kila sai ga sai wajen rabin yini za a kai karfe ɗaya ko karfe biyu sannan ka fara jin ka ka rage hanya to wannan zai sa maka nishaɗin ka ji in dai haka ne ai gobe ma za ka iya jaraba dan baka fara jin yunwa ba sai sha biyu karfe ɗaya kuma kana nan ma ka je masallaci tafsiri ana yi zuwa karfe hudu aka tashi kuma kana nan da ka ɗan dawo gida ma kan kai kaza kai kaza aka yi buɗe baki aka aka sha ruwa shikenan sai wannan ya ƙara maka nishaɗi da kuzarin gobe ma ka sake son ka ɗauki azumi shine ma'ana wayun shiɗo an ragaba yana nishadantar da kwaɗayi filis diya da minhu wajen ƙara yin wannan azumi ɗin likifatu shukka saboda sauƙin wahala ala sa'im ga mai azumi ai kaga wancan sahabin da bai bambance tsakanin jiya da yau ba kaga me ya faru ko da ya ɗauki azumin aka ce babu da baki ya yi ta zarce ai kaga ya sha wahala to yanzu kai ma da za a ce a haka aka sunnanta wisal ake yi a jeranta kwana biyu kwana uku ba tare da an ci ba lalle za ka ga akwai mushaka kuma za ka ji wannan ibada ta gundare ka ka Allah Allah kake ma ta wuce to amma dan wannan yada zangon da ake a dan yi kaza a yi kaza sai ga akwai nishadi a ciki babu kosawa da yawa a ciki wa fihi mukhalafatun li ahli alkitab sannan ko ba komai akwai saba wa ahli alkitab fa innahu la yatasaharun domin yanda al'amarin yake su yahudu da nasara ba sa yin sahur lidhalika sammahu ar-rasulul karim don haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan abincin ya ambaci algada'ul almubarak ya ambace shi da algada'ul mubarak abinci mai albarka kama fi hadithai al-irbad bin sariya wa abi darda kaman yanda yazo cikin hadithin al-irbad bin sariya da kuma hadisin abu darda radiyallahu anhuma inda annabi ya ce halumma ilal gada il mubarak yani as-sahur yace ku taho zuwa ga wannan abinci mai albarka yana nufin sahur kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da algada'ul almubarak wato abinci mai albarka don haka abinci ne mai albarka don haka duk lokacin da zaka ci ka dinga tuno da wannan karatun ka tuno da hadisan nan na falalar sahur gashi ka ci abinci kuma ya zama cin abinci ne ya zama ibada zaka samu ladan yin wannan sahur din na biyu inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna alal mutasahharin lalle Allah da mala'ikunsa suna yin addu'a ga masu yin sahur da haka wanda ya ce shi baya ruwansa baya yin sahur daga abincin dare kawai ke sabiya baya cikin addu'ar baya cikin wannan addu'a ta mala'iku wala alla min a'zami barakatis sahur la'alla yana daga cikin manya-manyan albarkatu na yin sahur annallaha subhanahu wa ta'ala lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yashmilul mutasahharin bi maghfirati ya kunshe masu yin sahur cikin gafararsa duk masu yin sahur to sun shiga cikin rahamar sun shiga cikin gafarar ubangiji wa yusbiqu alaihim rahamata kuma ubangiji yana kwarara rahamarsa a kansu wa mala'ikatun rahman ga kuma mala'ikun ubangiji mai rahama ta stagafiru lahum suna nema musu gafara wa tad'u Allah suna roƙon musu suna roƙon musu Allah an ya afu anhum da ya yafe musu liyakunu utaqa'ur rahman dan su zama yantattun ubangiji liyakunu utaqa'ur rahman dan su zama utaqa'ar rahman yantattun ubangiji fi shahril qur'an a cikin watan alqur'ani عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم زن الله صلى الله عليه وسلم يقول السهور أكلة أكلة بركة وتسهور أبنتني من البركة فلا تدعوه كركبشي ولو أن يجرى أحدكم جرعة مما koda mutum ɗaya daga cikinku ya kurɓi makwarwa ta ruwa ne karka ce kaga dai ruwa ai ba wanda zai ce ruwa yana ɓata ma ciki ko da aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sahur din nan kar ku bar shi koda ta hanya ka kurbu makwarwa ce ta ruwa ka kurbu ruwa kurba ɗaya biyu uku ka bar shi haka koda ka tashi a makaran da kake ganin iya abin da zaka iya yi ka sha ruwa to ka rena ka sha koda ruwan ne akwai albarka wannan albarka za ta rike ka zuwa wani lokaci fa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahharin domin hakika Allah da mala'ikunsa suna yin addu'a ga masu yin sahur فينبغي ألا يفوت المسلم هذا الأجر العظيم ذاك يا كما تكاد مسلمي يبر ون لا دام جرما يوتشي من رب الرحيم دغ أبنجي أبنجي مي جنكي وأفضل سهول سهور المؤمن التم ما في بيتين أبن سهور المؤمن شيني دبينو shi aka fi so kamar yadda aka fi so ka yi buɗe baki da shi to an fi so kuma ka yi na taɓa jin wani bawan Allah abin nan kuma musamman kana sauraron malamai da likitoci musulmi da suke bayani game da abin nan azumi da shawarwarin da ake bayarwa za a ga akwai wannan cikin abin da jiki yake bukata to dabino yana ɗauke da wayannan sinadaran shi sa ake so ka yi buɗe baki da shi kuma ake so mutum ya ainihin wato yi sahur da shi akwai sinadarai waɗanda jiki ke bukata wanda ba za ka samu galabaita ba sakamakon rasa waɗannan sinadaran saboda dabino yana ba da ire-iren waɗannan sinadaran da aka koda za ka ci wani abu ka haɗa da dabino wajen yin sahur ƙala sallallahu alaihi wasallam ni'ima sahurul mu'min attam ma dalla da abin sahur ɗin momini dabino haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma dalla da abin sahur ɗin momini dabino wani ya ce kai dabino a ba ai sai na ji kyat an fahimta a ba ai saboda wani ya dauka ma kuma akwai dr ayuba mai program din nan na abincinka abun nan abincinka maganinka ne ko garkuwa garkuwarka ne na taɓa jin yayi wannan magana ya ce daga cikin abin da ke sa mutane su wahala da azumi akwai wannan ɗirkar abincin da kuma cin mai maiko wani zai jawo in gaya ma indomi shaɓe-shaɓe da mai a ciki ya kwashe ta kaga dole ka buƙaci ruwa kuma kaga rana ake yi shi sa mutum in ya kwanta malam kamar ya mutu ya kasa motsi yin sahur da abu wanda yake mai maiko dole za ka buƙaci ruwa to shi za ka kaucewa abubuwa masu maiko wajen yin sahur kaga dabino ba shi da wani maiko an fahimta don kanka jana wani yana hawa dabinan ne an fahimta to ka dai san abin nan don haka lalle akwai cikin madalla da abin sahur ɗin mumini dabino da haka musamman wanda yake kukan cikinsa yana ɓaci kaga sai ya dinga sahur da irin wannan in ba samu dabinon ba sai ka ci abin da ya sahu amma lam yajid wanda bai samu dabino ba fal ya haris an ya tasahara to ya iya kwaɗayinsa wajen yin sahur walau an ya jara'a jar'atan min ma'in ko da ya sha makwarwa ta ruwa ne lima zukira saboda abin da aka ambata wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam tasaharu walau walau bi jar'ati jar'ata ma'in wato ku yi sahur walau bi jar'ati ma'in ko da da makwarwar ruwa ne ta'khiruhu kuma an so a jinkirta shi yin sahur din wa yustahabbu ta'khiru sahur an so jinkirta sahur ila qubayl al-fajr qubayl al-fajr har izuwa dab da ketowar al-fajr la'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa zaid bin thabit radiyallahu anhu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da zaid bin thabit Allah ya kara musa yadda tasahara su biyu da ma'aikin Allah da zaid bin thabit sun yi sahur falamma faraga min sahurihima yayin da suka gama sahur din su qama annabi sallallahu alaihi wasallam ila sala manzo Allah sai ya tashi ya tafi masallaci wajen sallah fa salla yayi sallah wa kana baina faragihima min sahurihima sai ya kasance tsakanin gama sahur ɗinsu wa dukulihi ma fi sala da shigarsu cikin sallah ka kadari ma ya ƙara'ur rajuli hamsina ayatan min kitabillah kamar gwargwadon yadda mutum zai iya karanta aya hamsin cikin littafin Allah an yi sahur an gama an taso daga gida a taho masallaci yan wannan mintunan minti goma minti goma sha da za a zo masallaci a yi sallah kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ba tun karfe ukun dare yake tashi ya saur ba ko wanda kawai ya farka agogonsa karfe uku kawai sai ya dirki abinci ya sake koma bacci kaga wannan akwai matsala ma wajen lafiyar ka ci abinci mai nauyi kuma ka koma ka kwanta sannan kuma ba lokacin da aka fi son sahur din ba an fi so shi sahur kamar yadda ake so a gaggauta buɗe baki to shi kuma sahur an fi so a jinkirta shi faqad rawa anas radiyallahu anhu an zaid bin thabit hakika anas dan malik ya ruwaito hadisi daga zaid bin thabit na radiyallahu an annahu qala yace tasaharna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salah sannan ya taso ya taho masallaci wajen sallah qultu anas yace sai na tambayi zaid kam kana bainal adhani was sahur ya kai kimanin minti nawa daga daga gama sahur ɗinku da kuma kiran sallah ko iqama qala yace qadru 50 aya yace gwargwadon karanta aya 50 wa alam ya abdullah ka sani ya kai bawan Allah arshadaka Allah Allah ya shirye ka annahu yajuzu laka al-akal wa shurb wal jima ya fa halatta ka ci ka sha ka kuma sadu da iyalinka ma zilta sha kan matukar baka gushe ba kana kokonto fi dulu'il fajr wajen hudowar al-fajr walam tatabayyan baka tabbatar ba ka ci gaba da cin abinci matukar kana kokonton al-fajr bai keto ba ka ci gaba da cin abincinka فقد بين الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم حد التبين domin hakika ubangiji mai girma da ɗaukaka da manzansa sallallahu alaihi wasallama sun yi bayanin iyakar attabayyun tabbatar wato ketowar alfijir don haka fatatabayyan ka tabbatar kana so ka ci abinci baka gama ba ka dinga kokonton to ni ko alfijir ya keto tunda kokonto kake ba a gina hukunci akan kokonto sai ka ci abincin ka sai ka tabbatar da kada kokonto ya sa ka ka yin sahur ko ka ki shan ruwa ko wani abu mai kama da haka ka tabbatar da alfijir ya keto sannan sai ka daina ci ka daina sha wali annahu jalla sha'anu domin ubangiji wanda al'amarinsa ya girmama a fa'anil khada'i ya yi afuwa daga kuskure wa nisiyan da mantuwa wa abahal akla ya kuma halatta ci wa shirba da sha wal jima da saduwa hatta tabayyun har lokacin da alfujir ya fito ya keto shine hatta tabayyun har lokacin da wato ya tabbata alfujir ya keto wa shaku shi ko mai shakka mai kokonto lam ya tabayyan bai tabbatar ba kokonto yake li'anna tabayyuna yaqinun domin tabbatarwa yaqini lamir ya tafihi babu kokonto a cikin sa fatabayyan dan haka ka tabbatar al yaqinu la yazulu bi shak in ka tabbatar to tabbatarwa ake so amma ba a so ka gina hukunci akan shakka in agogo ne an faɗa cewa alfijir yana ketowa karfe kaza to kar baka ɗauko agogon ka duba baka dinga to ni ina jin ma kila lokacin yayi kila ai ba a san ka gina hukunci akan kila ɗauko wayarka ko agogon ka duba lokaci yayi da ci kenan kawai ina fata an fahimta hukumuhu hukuncin yin sahur dinan shin dole ne ne ko kuma kawai in mutum bai ba komai lidhalika amara rasul amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni amran muakkadan umarni mai karfi man arada sauma bi an yata sahara cewa duk wanda zai yi azumi yake so ya azumi to yayi sahur fa qala yace man arada an yasuma wanda duk yake so ya azumi fal yata sahar bi shay'in to yayi sahur da wani abu wa qal ya kuma ce tasahharu ku yi sahur fa inna fi sahuri baraka domin a cikin yin sahur akwai albarka thumma bayyana qimata sahur sannan kuma manzan Allah ya bayyana wato ƙimar yin sahur darajar yin sahur bin nisbati li ummati dangane da al'ummarsa faƙala ya ce fasulu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab akalatu sahar bambancin azuminmu da azumin ahlul kitab lalle akwai bambanci me ya bambancin akalatu sahur shine cin abincin sahur wa naha sallallahu alaihi wasallam an tarki kuma manzan Allah ya hana barin yin sahur sai dai in makara mutum ya amma ya hana mutum kawai ya ce shi baya sahur ya ƙi yin sahur faƙala ya ce a sahur akalatu baraka sahur abinci ne mai albarka falata da uhu kar ku bashi kaga hani annabi ya ce falata da uhu kar ku bashi walau an ya jara a hadukum jar'atan mimma ko da ɗaya daga cikin ku ya ɗan kurɓi makwarwar ruwa ne fa inna Allah jalla azza wa jal domin Allah mai girma da ɗaukaka wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna alal mutasahharina suna yin addu'a da salati ga masu yin sahur shi ko salatin Allah kamar yadda abul aliya ya faɗa shine yaban Allah a cikin mala'iku sana'uhu fil mala'il a'ala Allah ya dinga yawan yaban mutum a cikin mala'iku duk lokaci lokaci Allah ta'ala ya dinga gaya wa mala'iku wane to a dinga ya Allah ta'ala ya dinga ambatanka a cikin mala'iku wannan karamar ɗaukaka ce to sahur zai sama ma can su mala'iku wato salatin salatin mala'iku shine ainihin wato addu'a an fahimta neman gafara kai shi ne salacin mala'iku in aka ce mala'iku suna ma addu'a to suna nema ma gafara in aka ce Allah yana ma salaci to yana yabanka da kwarzanta ka cikin mala'iku mu kuma in aka ce dan adam yayi salaci to addu'a yanzu hatta salatin da muke wa annabi addu'a muke Allahumma salli ya Allah kai salatin ba mu zamu ba ya Allah kai roƙo muke yayi an fahimta haka Abul Ali ya ce wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tasahharu walau bi jar'atin mimma ku yi sahur fa koda da makwarwar ruwa ne qulna muka ce wa nara anna al-amra an-nabawi lalle mun ga wannan umarni na annabi huna anan muakkadun wato abun karfafawa ne taukidan hafifan wato karfafawa ta maza maza ko karfafawa mai gaggawa ta gaggawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa maganar sahur din nan karfafawa sosai min salatati wujuhin ta fuskoki uku na farko al'amru bihi manzo Allah ya umarni da ayi sahur na biyu annahu shi'aru siyamil muslimin alama ce ta irin azumin musulmi kenan duk wanda yake tashi da azumi ba sahur to azumin sa bai yi kama da na musulmi ba domin azumin musulmi azumin wanda baya sahur ya fi kama da azumin ahlul kitab da haka duk wanda ya ce ni ba na azumi ka gaya masa to azuminsa ya fi kamanceceniya da azumin ahalul kitab ba irin na musulmi ba an fahimta wal fasilu min siyamihim wa siyami gairihim kuma wannan sahur din shine abin da ke raba tsakanin azumin su su musulmi da azumin wasunsu sannan abu na uku annahayu an tarki annabi ya hana kin yin sahur kaga abu uku kenan kaga ashe annabi ya karfafa maganar sahur na farko ya ce ayi na biyu ya nuna cewa shi ke bambanta tsakanin azuminka da wanda ba kai ba na uku kuma ya ce karka ƙi yin sahur wa hadhihi qara'inun qawiyya wa'annan alamomin suna da ƙarfi wa dalailun jaliya kuma dalilai ne bayyanannu wa ma'a zalika kullihi tare da wannan gaba daya faqad naqala al-hafiz ibn hajr fi fatih bari lalle al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ciro a cikin littafinsa fatih bari al-ijma' ijma'in malamai ala nadbihi wasu hibabihi akan mustahabbancin yin sahur wallahu a'lam kenan malamai sun yi ijma'i akan sahur din nan yana da falala kuma mustahabbi yanzu mun ji hukuncin yin sahur ko ma yajibu ala sa'imi tarku abinda yake wajaba ga mai azumi ya bashi in dai mutum yana so ya yi azumi lafiyayye Allah ya karba to ga wasu abubuwa malam zai faɗa ya ce wajibi ne mai azumi ya basu wa'annan halayen ba su kamata ba su dace ba ga mai azumi wanda mai ba wanda ma ba mai azumi ba wasu daga wasu daga cikin su bai kamata mutum yayi ba ballantana kuma yana azumi i'lam ayyuhal muwaffaq li ta'ati rabbih jalla sha'nu ka sani ya kai wanda aka datar da shi zuwa ga yin da'a ga ubangijin da al'amarinsa da sha'aninsa ya girmama annas sa'ima lallai mai azumi huwa sa'imu jawarihuhu huwa samitun jawarihuhu anil atham huwa allazi samat jawarihuhu anil atham da kyau huwa allazi samat jawarihuhu anil atham shi mai azumi in baka san shi ba shine wanda gabobinsa suka yi azumi ga barin saban Allah wannan shine kanka dauka ka ai ban ci komai ba ai ban sha komai ba ayya amma ka kura ido ba abinda idan ka baya gani ka sa earpiece ba irin kide kide da gangunan da baka ji ka saki bakinka ba irin kalmomin da ba sa fita daga bakinka kuma ka ce kana azumi a'a annas sa'ima ana so a gaya maka waye mai azumi shi mai azumi huwa alladhi samat jawarihuhu shine wanda gabobinsa gaba ɗaya suka dauki azumi anil asam gabarin saban Allah walisanu harshen sa yayi azumi ya kame anil kadhib gabarin ƙarya wal fuhushi da alfasha wa qawli zur da ƙarya an fahimta baya ƙarya baya alfasha baya ainihin wato qawli zur qawli zur alkadib ƙarya alfuhush alfasha ƙaunin zuhur shi ma dai faɗin ƙarya ɗin na'am eh masu tana da fim yau don rage abin nan series saboda ramadan an ce wasu suna nan suna ta tara films series series kawai mutum ya buni yana ta kallo kawai ko a waya ko kuma tunda ba wuta ake samun ba ko da yaushe na'am eh to tashoshin dama musamman ake sawa na'am da haka shi kuma mutum sai ya tame kawai ya zauna ya ta abin nan to kaga kaga wannan idansa bai azumi ba an fahimta to shine ake so a gaya mana azumin yanda ake so so ake yi azumin gaba ɗaya duk jikinka ya ta wato ko ina ya ji cewa azumi yake gaba ɗaya kowace gaba a jikinka ta ji cewa azumi yake shine azumi amma ka dinga jin ana ta hayaniya ana ta musu ana ci kamar abin nan kuma mutane azumi suke ko musun siyasa ko musun bal kwallon kafa ko haka kuma azumi ake wasu kuma suna dan daga kafa sai an yi buɗe baki an mutum yawa an samu aitan sabon an ɗora chemical energy ya dawo a ba shi kenan kawai sai kuma zauna majalisa wasu hakwana suke ba ana wannan hirar saboda akwai security da azumi kuma wani ba inda za shi dama da safe sai a yi tara mu bacci wa lisanuhu anil kadhibi wal fushi wa qawli zur kuma harshen sa ya zama yana azumi ya kame gabarin ƙarya da alfasha da qawli zur wa badinuhu anil sharabi wa da'am cikin sa shi ma yana azumi ya kame gabarin ci da barin sha wa farjuhu anil rafath haka al'aurarsa ta kame ga barin jima'i saduwa fa in takallama lam ya takallam bima yujrihu saumu idan zai yi magana ba zai faɗi abin da zai raunana masa azuminsa ba in dai zai yi magana to yana ala basiratin yana ankare ba zai faɗi wata magana da za ta raunana masa azuminsa ba irin su gulma dinnan irin su irin su kaga shi ma duk za ga mutane suna ganin kamar da azumi ba komai mutum ya dinga yi wa in fa'ala in zai aikata wani abu lam ya fa'al ma yufsidu saumu to ba zai fayi abin da zai bata masa azumin sa ba fa yakhruju kalamuhu tayyiban dan haka zantuttukan sa za ga suna fita masu dadi masu tsafta wa amaluhu salihan kuma aikin sa za ga shi na kware yake aikatawa هذا هو الصوم المشروع wannan shine irin azumin da aka shar'anta la mujarrad al-imsak ba iya kamewa ba kawai an da'am ga barin abinci wa sharab da abin sha wa shahawa da kuma sha'awa fa sawmu sawmul jawarih anil atham azumi shine azumin gabobi ga barin saban Allah wa sawmil batn an at-ta'am wa sharab da kuma azumin ciki ga barin ci da sha fa kama anna at-ta'ama wa sharaba yufsidu kamar yadda ka san abinci da abin sha yana ɓata azumi fa haka zal'atham haka ma zunubai ta ƙaɗa'u sawaba suna yanke ladansa wa tufsidu samarata suna gurɓatawa su lalata amfaninsa fa tusayyiruhu bi manzilati man lam yasum sai su mai da wannan azumin matsayinsa kamar mutum bai azumi ba wa'annan abubuwan su ne sai a waye gari mutum shi dai bai ci abinci ba ko ba azumi yake ba kamar yadda za mu karanta hadisan bai ci ba bai sha ba amma kuma ba azumi ya yi ba wa kada hassan nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslim as-sa'im lalle ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da musulmi mai azumi an ya tahalla yayi kwalliya bi makarimil akhlaq da kyawawan halaye kyawawan dabi'u wa salihiha da nagartattun dabi'u wa yabta'ida anil fuhush ya nisanci alfasha wattafahushi da san alfasha ɗin wato attafahush shi ne kawai mutum shi ba zai ba amma da yin ana yi yana so a yi an fahimta walbaza'a da wato albaza'atu fuhushin lisan shi ake kira albaza'a alfashar harshe irin su ashar duk yana ciki walfazaza da kakkausan kakkausan lafazi ko mu- miyagun ɗabi'u duk ana kiran su fasa- fazaza fazaza su'ul khuluq fazaza khashunatul kalam kakkausan zan- lafazi yana cikin fazaza to mutum ya kame ya nisanci waɗannan wa hadhihi al-umuru sayyi'a wa'annan al'amuran miyagun al'amura ne wa in kana al-muslimu ma'muran bil ibti'adi anha ko da yake musulmi an umarce shi ya nisance su waji tinabuha ya kaurace musu fi kullil ayyam a dukkan ranakunsa fa innan nahaya ashaddu amma hanin ya fi tsanani asna a ta'adiyati faridatu siyam a daidai lokacin bayar da farillar azumi a kowane lokaci waɗannan abubuwan ana son mutum ya nisance su to musamman kuma lokacin azumi fa yajibu alal muslimi sa'im wajibi ne akan musulmi mai azumi an yabta'ida an hadhihi al-a'mal ya nisanci waɗannan ayyukan allati tujiruhu saumahu waɗanda za su raunana masa azuminsa hatta yan tafi a bisiyam har mutum ya amfana da yin azumin nasa wata hasulu lahu taqwa kuma ya samu wannan takawar allati zakaraha Allah wadda Allah ya ambata yace ana samu in an yi azumi inda Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikumus siyam an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta azumi ga waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaquna dan ku samu takawa li'anna siyama waslatun ila taqwa domin yin azumi hanya ce zuwa samun takawa id idza yakuffu nafsa an kathirin mimma tatadallau ilayhi min al-ma'asi id yakuffu nafsu domin zuciya tana kamewa an kathirin wato daga, wato daga abubuwa masu yawa mimma ta taɗallau ilaihi daga irin abin da zuciyar take tsinkaye zuwa gare shi take hangowa minal ma'asi na sabo li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wa sawmu junna azumi garkuwa ne kaga daga cikin garkuwar yana hana mutum saban Allah wa qad sabaqa an bayyana zalika fi babi fada'ilis siyam bayani ya gabata a babun fada'ilus siyam game da wannan wa haka akhil muslim hadhihi al-af'alul qabiha yace ya kai dan uwana musulmi ga waɗannan ayyukan miyagu allati la budda an ta'rifaha wanda babu makawa ka san su litunkiraha dan in kaga ana yi kai inkari wala taqa fiha kuma kai kakka fada ciki ya kamata ka sani dan kaga me yi ka ja masa ka ja hankalinsa ka ce in dai yana so azumin sa ya karbu ya samu ya zama karɓaɓɓe to ya nisanci waɗannan kai kuma ka san su don kakka faɗa walillahi darrul qa'il alherin Allah ya gaida wannan mai waƙar yace arabtu sharra la li sharri lakin li tawqihi wa man lam ya'rif al khayra min ash-sharri yaqa'u fihi yace arabtu sharra ina kokarin in san sharri la li sharri ba dan shi sharrin yana matsayin sharri ba lakin li tawqihi sai dan in kiyaye shi kamar yadda wani sahabi huzaifa ya ce ya rasulullah kowa yana tambayar ka alheri amma ni ina tambayar ka akan sharri ya ce abinda ya sa nake tambayar ka akan sharri don in san shi ka in fada ciki da haka yake cewa arabtu sharra na san ina kokarin in san menene sharri lali sharri ba wai dan shi sharrin a matsayin ya kamata in san shi ba a lakin litawaqihi dan in kiyaye shi karin fada wa man lam ya'rif al-khayra min ash-sharri wanda bai san alheri ba daga sharri ya kawo fihi to zai fada ciki da haka wanda ba iya ba shi da rariyar tacewa da zai gane wannan alheri ne wannan sharri ne to zai fada cikin sharri da haka sanin sharrin dan kaka fada cikin sa shi yasa kai ma mai azumi ake so a gaya ma wasu abubuwa da ka kiyaye su kaka fada ciki dan karka tashi baka baka da azumi na farko qaulul zur ƙarya an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ce kala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yada qawla zur wanda bai bar ƙarya ba wala amala bihi da aiki da ƙarya falaysa lillahi azza wa jalla haja an yada ta'amahu wa sharaba Allah mai girma da buwaya baya buƙatar ya daina cin abincinsa ko ya daina shan abin shansa ba dai Allah zaka yi azumin ba ya ce baya so ya ce matukar ba za ka kame harshenka ba baka san wannan ibadar bakinka ma so ake azumi ba ya kame sai zikiri sai karatun alkur'ani sai hailala sai salatin annabi baka san wannan ba amma sai kayi zagi sai kayi ashar sai kayi musu sai kayi gulma to Allah ta'ala ya ce a gaya ma ta harshen manzansa baya bukata ba dai azumin shi kake ba ya ce baya so ai ya gaya mana ya ce as-sawmu li duk ibada ka ya ce kai taka ce amma azumi ya ce nasa ne da haka in kai azumi kai shine zai karba ya ce to baya so ya ce duk wanda bai bar ƙarya ba da aiki da ƙarya ya san wannan ƙarya ne ko a ofis ko a kasuwanci ko a harkokin yau da kullum ya san ba gaskiya ba ne ƙarya ne amma ya yi aiki da wannan ƙaryar kuma da azumi a bakinsa Allah baya bukata azuminsa Allah baya bukata ka daina cin komai ka ci gaba da cin abincinka ka ci gaba da shan abin shan in ka ɗauka azumi kawai shine baka ci ba baka sha ba kaga wani hadisi mai tsoratau da haka ko dai ka kama bakinka ko kuma ka yi holoko shi ne azuminka ya zamanto kayan azumi bai karbu ba allagau warrafat daga cikin abin da ake so ka nisanta kai mai azumi allagau ya sashiyar magana wato shi allagau din maganar da ba ta da amfani ka bata kawai karka ce ai ba zagi ba ne maganar da ba ta da amfani kawai ka bata shi sa hatta waya ka sai ka yi programming ɗin me za ka yi ma da waya don ako yanzu wani wallahi azim wayar nan ita ce za ta zama mafitina har a gama ramadan ba zai ci moriyar ramadan ka tsara yaushe za ka kashe ta yaushe za ka kunna ta in ka kunna me za ka yi da ita in ba haka ba haka za ka zo da azumin ka wuni kana chatin ka kwana kana chatin sabida ka ga allagau ma la fa'ida tafihi shine allagau abinda ba shi da amfani shi a duniyance ba kuɗi zai kama ba wani amfani da zaka samu a duniya sannan ba wata amfani da zaka samu a lahira allagau ke ma la fa'ida tafi to bai dace da mai azumi ba ya dinga abinda ba shi da fa'ida ba fa'ida zai samu ba a duniyance ba fa'ida zai samu ba a lahirance warrafasu da kwarkwasa mai azumi ya nisanci kwarkwasa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وسلم من زان الله صلى الله عليه وسلم ce laisa siyamu min al-akl wa sharab ba azumi bane kin cin abinci da kin shan abin sha innama siyamu min al-lagaw wa rafath ai shi azumi hadda ma al-lagaw kar kai abin da bashi da fa'ida magana ce wani aiki ne wanda bashi da amfani ba wata natija da zaka samu a ƙarshe to ka bar shi warrafathu da kwarkwasa maganar da za ta motsa sha'awa shine arrafat ka nisance ta in kana azumi fa in sabaka ahadun idan wani ya zage ka au jahila alaika ko yayi maka kato bara yayi wauta akan ka fa qul ka ce inni sa'imun inni sa'im la'alla kaman kana gaya masa shi baya azumi tunda zai kato bara zai wauta zai ashar zai yi fada to la'alla baya azumi kai azumi kake saboda ka gaya masa mai azumi baya waɗannan abubuwan lihada ja alwa'idu shadid dan haka ne aka samu azaba da narko mai tsanani ya zo minan nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman yaf'alu hadhihi almasawi ga wanda ya aikata hadhihi almasawi a waɗannan miyagun ayyukan faqala sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa alladhi la yantiqu anil hawa wanda baya magana bisa san zuciya yace rubba sa'imin da yawa mai azumi hazzuhu raban da ya samu kasansa min siyamihi daga wannan azumin alju'a wal atash kishirwa da yunwa manzo Allah ka duba rubba da yawa sa'imin mai azumi hazzuhu raban da ya samu ba lada ya samu ba rabansa da kasansa shine ya sha kishirwar banza ya sha yunwar banza kuma manzo Allah ya amfani da kalmar rubba la'alla kana ciki kila ina ciki ka kiyaye dan ka fada cikin wannan rubba wa sababu zalik dalilin haka anna man yaf'alu zalik wanda ya aikata haka lam yafqa haqiqata siyam to bai fahimci haqiqanin me ake nufi da azumi ba allati amarana Allah biha irin azumin da Allah ya umarce mu da ni to bai fahimce shi ba fa yu'aqibahu Allah dan haka sai Allah ya masa uquba ala zalika akan wannan rashin fahimtar menene haqiqanin azumi da abin da ya aikata bi hirmanihi min al-ajri wat-thawab shine Allah ya haramta masa samun lada Allah ya ce ba zai ba shi lada ba min ajali zalika farraka ahlul ilm saboda haka ne malamai ma'abota ilimi suka bambanta min salafin salih daga magabatanmu na kwarai suka bambanta baina an yakuna nahayo lima'anan yahtassu bil ibada fa yubdiluha wa baina Allah yakun muhtassan biha fala yubtiluha as-salafus salih magabata na kwarai suka bambanta tsakanin shi hani idan aka ce karkai kaza kuma ya zama wannan bi ma'anan da wata ma'ana yahtassu bil ibada da yake banci wata ibada fa yubdiluha to zai bata ta in ka aikata wannan abun zai bata ta wa baina Allah yakun muhtassan biha da kuma kasantuwar shin wannan aikin bai keɓanci wata ibada ba ita kaɗai falayin ɗilu hato ba zai ɓata ta ba yanzu kaga a nan abinda malai yake so ya gaya mana wayannan allagau ƙaunin zuwar da waye shin iya mai azumi kawai aka hana yayi in ba ka azumi ya halatta kai karya na ya halatta mutum ya yi lagau in baya azumi to abinda malai yake so ya gaya mana a nan duk hannun da yake banci wata ibada aka ce duk wanda zai ibada iri kaza kai yayi kaza to wannan hannun tunda ya keɓanci wata ibada in an aikata wannan ibada ta ɓaci idan kuma aka yi hani hannun bai keɓanci wata ibada ba to baya ɓata ta ban sani ba ko an gane min ajali zalik don haka ne farraka ahlul ilm malamai ma'abuta ilimi suka bambanta min salafin salih daga magabatanmu na kwarai me suka bambanta baina an yakuna nahayu tsakanin hani idan shari'a ta hana abu lima'anan ga wata ma'ana yaktasu bil ibada da take banci wata ibada yanzu misali sallah an hana magana an hana cin abinci amma in ba a sallah ba an hana haka ci abinci in ba a sallah ba an hana ka ka yi magana na'am to sai aka ce karkaci in kana sallah karka yi magana in kana sallah kana sallah sai da gangan ka yi magana sallah ka ta yi mai da gangan kana sallah kawai ka sa hannu a aljihunka ka ɗebo gyaɗa mai gishiri zai ka watsa sallah ka ta yi mai kun fahimta yanzu kaga wannan hannun ya keɓanci wannan ibadan ne ita kaɗai aka ce kar a yi amma in ba ita ba za ka iya ci gaba da abin nan ɗinka an fahimta ko amma idan ibada idan hani bai keɓanci wata ibada ba yanzu kamar ƙarya mai azumi kawai aka hana shi yi yanzu wanda ba shi da lafiya bai ɗauki azumi ba shi ya ta ƙaryarsa kenan mace da take jinin al'ada aka ce kar ta ɗauki azumi ita ma ta yi ta sharara ƙaryarta kenan yaro da ba wajibi ba ne ya azumi shi ma ya ta kwance-kwance ta zira da ƙaryarsa kenan tsoho tukub da ya kasa azumi shi ma ya ta ƙaryarsa kenan na'am kenan ƙarya hani ne ko ana azumi ko ba a to yanzu idan mutum ya yi ƙarya azuminsa ya ɓaci idan mutum ya yi ƙarya da azumi a bakinsa azuminsa yana nan ko ya ɓaci sai gobe mu ɗora an ce lokaci yanzu insha Allah